بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه حرب بن إسماعيل الكرماني ya rasu 380 ko 280 kamar yadda bilbaɓai bin alƙane ya ambata wa ƙala zahabiyu qad ummira wa qaraba 90 jazahu Allahu khaira a darasi na bakwai kenan za mu tashi inda yake cewa wallahu ala arshihi azza azza dhikruhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghayru wallahu ala arshihi azza dhikruhu ce Allah kuma ala arshihi yana akan al'arshinsa azza dhikruhu wannan ambatan shi ya buwaya wa ta'ala ya daukaka jadduhu matsayinsa ya daukaka wala ilaha ghairu wa babu wani abin da yake an bauta kuma bayan shi wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un Allah yana da sifa ta ji sami' la ya shuk bai yin shakka kai ne ke yin shakka misali da ce basir la ya tab mai gani ne nan ma baya shakka arraib alimun Allah mai tarin sani ne la ya jahal Allah bai yin jahilci bai cewa bai san kaza ba jawadun Allah mai kyauta ne la ya bahal bai ruwa halimun Allah halim ne halim mai haƙuri ne ko la ya ajal biyin gaugawa layansa akala bi mantuwa ya qabon dan ma zo wajen babu hujja akan wannan shi ma ya qabon ka siffanta Allah da ya qabon daga cewa shi farke yake abin da ya inganta shine maza la ta'khudhu sinatun ko wala nawm yawa da haka lam yathbut lillahi ta'ala ismu ya qabon wannan bai tabbata ba sunan Allah ya qabon لذا لا يجوز أن نطلقه على الله تعالى da haka ba za mu ce ma Allah ba ya qawon ba za mu faɗa masa haka ba li'anna asma Allah ta'ala tawqifiyya asma tawqifiyya ne zaka faɗi sai inda aka rawaito sai inda suka zo baka da ƙari a ciki fala nusammi Allah azza wa jalla illa bima samma bihi nafsa ba za mu kiraye Allah ba shi wani suna sai sunan da ya ba kanshi bayan da muke yi kenan ɗansu ausan mahu bihi rasulu ko kuma manzansa ya ba shi wannan suna wal aula abin da ya fi dacewa ay yuqala la ta'khudhu sinatun wala nawm shi abin da ya fi dacewa kamar yadda cin kare Isma'il yake faɗa maka cewa Allah mad'uun ni bi asma'ihi al-husna me fasara al asma al husna la yawa mafi kyawawa alhusna baka wasala ta daidai ba in kace kyawawa mafi da kace mafi kyawu alhusna mafi alhusna na'am malai yace ya qawan la yasfu ala bi rabkanwa raqibun ni ko me raqib wato suka qarib makusanci ko nan la ya gafala bai gafala ya takallam a gana magana ko wa ya taharrak to nan ba an zo wajen cewa wa ya taharrak ويتحرك شي ما اسمه غير عكنش لقد وصف الله تعالى نفسه بأنه حي يعني تشي شي حي نيكو وكل حي لا بد وأنه حركة كو أنا حركة عندي أكو يريكو أكو حركة كو كذلك وصف الله وصف الله نفسه بالنزول والمجيء هكا الله سبحانه تكنسى ينا سبكا ينا زوا والاتياء وكل ذلك يدل على أن الله تعالى تحرك أما حركة تليق به سبحانه إيه حركة تداتي لشي الله كمان ده النزول أننا نؤمن بالنزول لكننا لا نعرف كيفية النزول مثالي هذا نزولا يليق بجلاله to hakaza alharaka din maka tabbatar da ita to za mu ce haraka ce taliku bihi subhana la na'qilu kayfiyataha ba mu iya hankaltar kaifiya mace ga yadda take amma kuma duk da haka lafazin alharaka lam yarid fil kitabi was sunna babin aƙida fa babu mujamala fa abin da ya zo ya tabbata shi za ka faɗa shi za ka tabbata Eh, babi ne da yake tauƙifi ne lam yurid fil kitabi was sunna wa lam yaqul fi salaf magabata ba su faɗi wannan ba haraka din la fi ma'aridin raddi sai dai in za su yi raddi ga al-mu'attila daga cikin jahamiyya da wasu su karanta naqdu darimi alal mirrisi za zo a ganin ba mirrisi din nan anan gaba ka duba majmu'ul fatawa da muktasar na as-sawa'iq da haka wal aslu al-iltizam abin da yake asali alizmci bil alfaz shar'iyya lafuzza na shari'a allati ja'at biha nususu wanda nusus na kasa suka zo da shi shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa wal ahsanu fi hadha al babi mura'atu alfazin nusus abin da yake mafi kyawu a wannan babin a kiyaye lafuzzan nassoshi a kiyaye alfaz da nassoshi sun tabbatar da su gane ko a tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kanshi da abin da annabi ya tabbatar mashi a kore abin da Allah ya kore ma kanshi da abin da annabi ya kore mashi gane ko a tabbatar da saukar Allah na sabka yana zo yana sabkuwa yana kaza amma za a kore almithlu da alkufu da almithlu da anniddu haka ke a cikin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taymiya wannan kenan sai mu dawo wa yasma wa yabsur wa yanzur wa yaqbidu ko damqa wa yubsit shimfidawa wa yadhak dariya wa yafrah wa yuhib wa yakrah wa yubghid wa yarda wa yasqut wa yardab duk wannan kun san su wa yarham wa ya'fu wa yaghfir wa yu'ti wa yamna duka wannan kanshi wa yanzilu wa yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunya kaifa sha'a Allah yana sabka kowane dare zuwa sama ta duniya kaifa sha'a inda ya nufa haka ke sabkowa kama sha'a amma ka sani cewar laisa ka mithlihi shay'un وهو السميع البصير وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل واحد إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفرا يلقى ومستغني خيرا ورزقا تقول شيء أكيد من شوف ملامية يأتي لمن تبيع قول النزول bai kawo shi ya kawo mana ya kawo mana algasa mana ya kawo shi ila sama'i bi ghairi kaifin alqun wato wani zai zuwa kama shi ba idan aka ce Allah yana sabka karshen kona dare to ai daren America daban daren Najeriya daban daren Ingila daban daren Ghana daban to wani daren ke kana ya tashi kuma ai suwan ai safiya ce daren Najeriya kaga wani ba kauye tun da kai an ce maka Allah yana sabkowa kai daranka take a daranka daranka da daren wani kuma a ci baka Allah irin ka ne ka ji kaga bai wasan Allah ba yasa ibn timiyal tafi guda ya sa mishi sharhu hadithin nuzul yayi sharhin hadithin sai ka soke shi a google sharhu hadithin nuzul yayi sharhin hadithin kana ta zuwa kana ta kama kama da shirme sai ka rasa cin gajiyar wannan fayalai kuma waye makan shi kai malam ka tashi din kai addu'o'in ka kai imani da wannan da haka wa nahnu nu'minu bin nuzul nuzulan yaliqu bi tanalihi lakinna la na'rifu kayfiyatan nuzul ba mu san kayfiya ba amma da yanzu wannan kuma shine ijma'in aqidar salaf kan Allah yana sauka wannan tabbata a cikin nusus malam yace wa yanzilu yana sabka karshen kowane dare a inda ya nufa amma malam ya ce wa ƙulubul ibadi ka ga zukata na bayi baina usbu'aini min asabi'ir rahma suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsan Allah yuqallibuha yana jujjuya su kaifa ya sha inda ya nufa wa yu'iha kama arada yana kiyaye su kamar yadda ya so wani iko sai Allah wa khalaqa adama bi yadihi ala suratihi Allah ya halicci Adam da hannunsa ala surati akan surarsa. Kasa Ismail ma kama wannan ya ce wa khalaqa Adama biyadi. As-su'al inna Allah khalaqa Adama ala suratihi ala surati Allahi aw ala surati Adam. Inna Allah wa khalaqa Adama biyadihi ala surati. Ina eh الضمير آدم أقرب مذكور نعم نعم Allah alaka Adama ala surati akwai wani kaulin an samu daya ya ce ala suratin la Abu Muhammad Allah khalaqa Adama ala suratin la kenan ala surati akwai wani kaul na ala suratin la yanzu biyu kenan sautin Adam daya ta yanzu game da wa khalaqa Adama al biyadihi ala suratihi akwai bangarun da malamai suke yi wannan hadisi Imam Bukhari ya fidda shi a cikin Kitabul Istiqdan babi na Badus Salam haka Muslim cikin Kitabul Janna shine hadisin khalaqa Allahu Adama ala suratihi duluhu 60 dhira'a Allah ya halicci Adama akan a bisa surar shi tsawonsa zira'i 60 to wannan hadisin an samu sabani sosai akan audud damir shin domirin ina zai koma ala suratihi hal domiru ya'udu ya'ud ne ga shi adam ko ko Allah hal ya'udu ala Allah ta'ala am ya'udu ala adam ba matsala ka samu tahin fatahul bari al-hafiz ibn hajar da al-bayan wa tafsir imam al-qurtubi amma والصحيح أن الضمير عائد على الله بدليل زامج wannan shine ra'ayina akan ad-damir yana komawa ne ga Allah Allah ya halicci Adam ala suratillah malam yace hujja da gare mu akan wannan kamar haka na farko annal aslu fi babi sifat abin da yake asali ga babi na sifofi shine imrarun nususi ala zahiriha ayi imrarin na nasushi akan zahirinsu to za ka zo ka ta riwaya kuma ta ce na halaka adama ala suratul rahman ta sarraha bayanin a fili kaga za a tabbatar da su min gairi ta'awilin za ta harif babu wani ta'awili ko ta harifi na biyu a riwayar ukura allati ja'at an ibn umar radiyallahu anhu riwaya ta biyu da ta zo daga ibn umar annan nabiya صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكبهوا الوجه فإن الله خلق آدم على سورة الرحمة قال تبين أبن kada ku munanta fuska domin Allah ya halicci Adama akan surar Ar-Rahman Allah din kenan wannan ala'imma sun fidda shi akwai Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna da Abdullahi Ibn Ahmad a cikin As-Sunna da Al-Ajurri a cikin Ash-Shari'a da Ad-Darqutni a cikin kitabu sifat da ibn batta a cikin al'ibana da ibn huzaima a cikin kitabu tauhid da tsabarani a cikin al-mujamul kabir kuma ishaq ibn rahuya da ahmad ibn hanbal malaman shi kirmani dinnan sun inganta wannan hadithi kuma a cikin fatuhul bari to shine ibn taymiya yake cewa altafin sana bayanu talbisil jahamiyya fi ta'sisi bid'ihim al-kalamiyya yace adna ahwali hadha al-lafzi ay yakuna hasan kaji zai dake hasan wa mala ila tashihi az-zahabi mamu az-zahabi shi ya karkata ma akan cewa wannan hadisin ya inganta fi mizan al-i'tidal fi naqd al-jal kenan wanzur kitaba aqilati ahli al-iman fi khalqi adama ala surati rahman eh littafin sukutun da guda aƙida ta ma'abota imani akan halittar adam ala suratul rahman na sheikh mahmud at-tuwaijiri wa kitab difa'u ahli sunna wal iman an hadithi khalqi adam ala suratul rahman eh ba da kariya ta ahli sunna da imani akan hadisin khalqu adam ala suratul rahman da sheikh abdullahi bin muhammad sai na uku annahu law kana ad-damiru a'idan ala adama أو ابن آدم المضروب كما في بعض الروايات لما كان هناك فائدة من الكلام عند أتي ضمير نزل كما آدم باب وتفائدة كنا إن الله خلق آدم على صورتي تأي كواسا خلق آدم على صورتي إذا الكل يعلم أن الله خالق كل شيء على صورتي كواسا الله تكون أكن صورتي malam yace ka karanta al-awjuh allati dhakaraha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi ibdali awdi dhamiri ala ghairillah ka je karanta fuskokin da Ibn Taymiyyah ya ambata dan ya raddi akan bata zancen cewar wai dhamirin na komawa ga wanda ba Allah ba min kitabihi bayanu talbisil jahmiyya wanzur aidan kalama الشيخ عبد الله بن محمد أبا بطين في الدر السنية حول حديث السورة قال الإمام أحمد من قال وندي إن الله خلق آدم على سورة آدم فهو جهمي kage mutu kage shi kage Ahmad ba gaba daya ba wa ayyu suratin kanat sai ce wa ayyu suratin wace sura ce kanat li adama qabla ay yakhluqahu to sura ce adam gare shi kamin halicce shi انظر إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى وبيان تلبيس الجهمية سيكما ابن عبد البر أتين التمهيد يتي والذي عليه أهل السنة أبند أهل السنة سكي وأئمة الفقه دائما الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي فيها والتصديق بذلك كوي كريك إيماني ka gazgata inna Allah halaka Adama ala suratul Rahman kawai ka yadda kawai shikenan watarka at-tahdid ko watarku at-tahdid at-tahdid wal kayfiyya fi shay'in minhu kabar cewa ga yanda abin yake ko kuma ga yanda ga kayfiyya ai ana nufin da aka ce ala surati ai bi ma'ana ya'ani wace bara hauri to wannan kenan wannan mata haka wannan matsali ta isa wasamawatu wal araduna da kuma sama da kuma ƙasa ko yawmal qiyamati ranar kiyama fi kaffihi suna a tafin Allah wa qabadatu kuma damkar Allah ne samman da ƙasa da ka sani gaba daya wa yadau qadamahu fi jahannam Allah zai sanya kafar shi a jahannama fatazwi ita cika halimta la'ati fataqulu hal min mazid kaga shine fatazwi kina ta cika an raga nan shi kenan an raga an sallame ta ko? na malin ya ce wa yi kuriju ƙauman minan nari ko biyadihi zai fitar da wasu mutane daga wuta biyadihi da hannun shi wannan ja'at ahadithu fi sahih muslim wa fi musnad ahmad wa fi ghayrihima tadullu ala anna allah akan allah yukhriju minan nari aqwaman bi rahmatihi shi abin da ya zo bi rahamatihi da rahamarsa badda ambatan lafazin bi yadihi to bi rahamatihi dai shine abin da insha Allah wa yanzuru ahlul jannati ila wajhihi sannan yan aljanna za su ga ubangijinsu Allah sa mu cikin su wa yanzuru ahlul jannati ila wajhihi yan aljanna za su ga Allah ko ahlul jannati ila wajhihi da fuskar Allah subhanallah wannan shi ma haka kusan hadithan sun kai mutawatirai hadisan ganin Allah kamar da limamu addara qutni iltafiye guda wani juz'i sa mashi ru'yatullah juz'u ru'yatullah wa ru'yatu rabbi fil jinani muhaqqaqun ka badrin bada fil layli wal laylu alyana da haka me ha'iya yake cewa haike ci baka ƙarshe rawa za ka ƙaumun layarot oke na akan ganin Allah ne akan sabka Allah ne ko game da ru'uya ga nan a farko a ba wannan ba ba lamiya ba ha'iya muke magana haike ci baka rawahu jaririn an maƙali muhammadi subhanallahi sifan kawo shi na la na na ba ku fa'atul bait rawahu jarirun yawa wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu shine muke magana akan wa ru'yatu rabbi fil jinani muhaqqaqun kabadrin bada fil layli wal laylu al yara to shine ganin Allah yana nan malam yace yazurunahu nan abin da yafi a ce ya raunahu yafi a ce yazurunahu din da ya fada ya raunahu za su ganshi fa yukrimahum sai ya karrama su wa ya tajalla lahum zai masu tajalli zai bayyana lahum gare su fa yu'tiyahum ko sai ya ba su to wannan kenan ma dai akwai magana akan wannan to amma dai lokaci yayi za mu tsaya nan sai mu tashi wa yu'ridu alayhi al-ibad yawm al-fasli wad-dini fa yatawalla insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah